alhamdulillah
آمين بسم الله الرحمن الرحيم الهادي إلى صراطك المستقيم على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الطائف توالي رسول الله وهو مشيئي وقد نال لي ما كان الدم وفى كل نار أولها عداوة لخالده فالكل أي مخليا فماني وداد المنى منا وقالني كرامي له والخلق منهم مسجع بليغ كريم رارم ونافع وسيلة كل الناس في كل موقع طوائفه خير الطوائف كلها في أمهات الأرجاء في كل مرة لقد عاد شوقي في البلاد لموحنا لنا دوس في غور ركود وهجة فشخصي لديهم والفؤاد بطيبتي لجيران سلك ساجدين وركعين ألا يا رسول الله جرهم بأمرتي تخف بها بيني بكيماء فالكعي وتلبقني بالسالكين علمت أبي بكر الأعلى الوزير المتبع كلا سيد الفاروق إذ يمر بدا سراجا لنا وصل الجنان سميدا وعثمان ذو النورين علي كلامه وجامعه إذ آتينا مجمع فلسطين والسير المفخم بابه علي ولي الحق حسن الممنع وطلعت سعد والزبير سعيد ونيل الليالي وابو العوف الممنع وحمزة والعباس والليث خالد أولئك قومي تراهم بمجمع وأي نبي جاء مثل محمد ومن عاد ويمكن لذكرك فاصدعي فموسى كليم كرسك الله قومه به فاضناهم برخام مربع وليس يحاجي ما أرانا محمد سقانا بماء فاض من بين أصله وهذا بلاد الفارسة مواد لنا أمرنا وعلى هواء المربع وأي سحاب مثل من قد ذكرته فلم تر عين شرى قومي بموته كمن نقبع المنصبون لجبيه وأنصار عيسى دون صاد المشبع أبا القاسم المائل صلاة محمد ويبك حقا والشهود أجل معي على القد جمعي أخذ الشعر مولانا على الشمس في أهل تراه موسعي فما لست عيشي في سوى سرد مدحه وقد شاب قولي وقد عز مرجعي عليك صلاة الله ثم سلامه أقبض العنايات حبيبي مرجعي عليك صلاة الله ثم سلامه تنير فؤادي ثم عيني ومسمعي عليك صلاة الله ثم سلامه فقل بعدي ما ما جزعت ومفزعي عليك صلاة الله ثم سلامه
ببلقي عليك صلاة الله ثم سلامه قد أخلصته السيف دون تضيع عليك صلاة الله ثم سلامه قد فعل خير الهاشمي ليقدعي عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه كل أتقى وأوري
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم موالي رسول الله وهو مشجعي وقد نالني ما كان جدا ممنعي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يزر رضي الله تعالى عنه يسي رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم وهو مشيئي على halin shi ke raka ni inda za shi za ni gurinsa da wali ya naɗe mun ƙasa gaba ɗaya zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam wa karnanari hakika manzo Allah ya bani baiwa ma kana jidda mumanna'in irin abun nan da ake koyewa ba za a ba kowa ba ni ya bani ni ne ya bani faida طفى كل نار أوقدوها عداوة لخادمه فالكل أي مضيع dafa ai dafa'a ya fice kulla narin dukkan wata wuta ainihin aukaduwa da suka hura ta ta, ta yaki gare ni ta kiyayya adawatan saboda kiyayya ya ya fice wannan wuta li khadimihi ga ga ga hadiminsa bal kullu sai ga su dukkan su ayyu murayyin dukkan su sun tozarta sun watse طفاني وداد المنعمنا وقادني غرامي له والخلق منهم مسجعين dabani widadul munhamin na soyayya nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dabani ta dan fare ni wa kad kada ni hakika manzo Allah ya ja ni girgarami lahu bege na gare shi ya ja ya ja ni zuwa gare shi wal khalqu ita ko halittar manzo Allah musajja'un tsararriya ce minu daga gare shi طبيب كريم واهم وهو نافع وسيلة كل الناس في كل موقع طبيب هو طبيب من زال لكتا لكتوشي ne gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam zahiri da baɗini karimun kuma mai karamci ne sallallahu alaihi wasallam rahimun mai jin kai ne sallallahu alaihi wasallam wawa nafiun man zala mai matukar amfani ne yana da rai ko bayan rasuwarsa sallallahu alaihi wasallam wasilatu kullin nasi shine wasilar dukkan mutane ainihin a cikin dukkan al'amarinsu fi kulli mawqin a cikin dukkan mam- wato madakata طوائفه خير الطوائف كلها بهم ضاءت الأرجاء fi kulli marba'i dawaibuhu kaga al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam khairu dawaib kulliha tafi dukkan al- al'ummatai gaba ɗaya na al'umman da suka shuɗe gabanin sa sallallahu alaihi wasallam bihim su al'umar annabi Muhammadu da su ne ba'atil arja'u sasannin duniya suka yi haske fi kulli marba'in a cikin dukkan gidaddajin duniya لقد هاج شوقي بالبلاد موهنا lada dosa fi qaumi ruqudin wa hujja hakika haja shauki bege na fa ya ƙara motsawa fil balabili a cikin sasannin filayen nan na dajikan mau- da dajika mauhina da daddare lada dosa a wani gari da ake ce masa doso a cikin Niger lokacin da muka zo zo wucewa da da almajiri na Abubakar Cota mun kwana a garin doso fi qaumin a cikin mutane rukodin ma- masu bacci wa hujja da masu gyangyaɗi ya zo da su a nan ya kwana da ya yi kwanakinsa a can cota to kuma sai zo doso garin doso wadda suke kusa da ya mai a nan ya kwana ya- ya kwana ya- ya ya- ya gimtse har ma ya duk waɗannan abubuwan da suka faru a dosan ne za ka je yana faɗa su a dosan ya faru maulana sharif umar mun je doso mun sauka mun yi ziyara ya ce wannan gari na doso akwai kabarin kaka daga cikin kakannin shehu ibrahim wanda suka zo tafiya aikin haji a nan allah ya mutuwa sai ya rasu a nan akwai kabarin su a nan wurin eh a nan doso din kai na ka tafi ana ta kiran ka za a yi karatu da ga yayan sama an yi ta kira shi zai ja bai bayan na ka tafi ne oh an yi ta kiran ka na cikin samu ka jiyo akwai masu ya hali maulana za mu samu maka gida dai kusa da nan ya maulana aka ya kamata ha?
na yi ko misali.
dukkan mu koma can kusa da kai Hmm? mu koma kusa da kai gaba ɗaya Hmm? ko haka na na da kada haja shauki wato bege na ya kara motsawa fil balabiri a cikin filayen nan na- na na- na garin doso mauhinan a wato da daddare ladadosa a garin doso fi kaumin cikin mutane rukudin masu bacci wa hujja inda masu gengedi to haka haka haka ya kwana a garin fashakto fashaksi ladayin na'am فشغل لديهم والفؤاد بطيبة بجيران سرق ساجدين وركعي mashaksi da dayim jikina dai yana suna gani na a nan garin doso muna tare da su a kwance suna ganin kamar bacci nake yi wal fuadu alfa alhadan zuciyata ta dosa ta tafi doso ta bar doso ta dosa wajen annabi tana can bide bacin a a madinan manzon Allah jira ni sirikin ina tare da makota waɗanda suke na gaskiya sajidi da masu sujada wa rukka'i da masu ruku'u nan ku masu bacci ne da masu gengedi can ku inda ya tafi masu sujada ne da masu ruku'u ga ga sallah ألا يا رسول الله اجلي بنظرة تفوق بها قيدي بديمان فالقي ala na'am ya rasulullah ya manzo Allah jidli kai mun baiwa bi nazratin da duba zuwa gare ka ita wannan duban idan ka kalle ni ta fukku biha qaidi ta warware mun dukkan mamari na wanda aka yi mun gabaki daya a ta warware shi gabaki daya ko ta wabe mun kamar yadda Allah ramma yake gaya mana bita ma a farfajiya fili balqain wanda yake fako ba komai to Allah kai mana kallo mu je wannan guri وتليقني بالسابقين علمتهم أبي بكر الأعلى الوزير المتبعي kaza sayyidi libaru فاروق ابن من قدا إرادا لنا وسط البلاد كمجدي وعثمان ذو النورين وعلي كلامه وجامعه إلا تئين مجمعي كذا الدين والسر المفخم بابه علي ولي الحاكم للممنع ونلهج سعد والغير سعيدنا ونجل جرائم والعوض المخنع وحمزة والعباس والليل خالد أولئك قومي شرعهم بمجمعي yace yace wato hikuni ya Allah ka karskar da ni bi sabiqina waɗannan magabata alimtuhum wanda na san su su wane ne ne Abubakar akwai sayyidina Abubakar al'ala madaukaki alwazirul mutabba'i waziri wanda aka bi shi bayan rasuwar annabi shi ya zama khalifa bayan rasuwar manzon Allah kaza sayyidil faruqi haka nan in zama ina cikin kariskar da ni da sayyidina Umarul faruqu hibbi masoyina mangada sirajan lana wanda ya zama shine fitila aljanna ko ice yana manzo Allah yana cewa umarun siraju ahlil janna wato zaina umar wato fitilan mutanen gidan aljanna ne sallallahu radiyallahu ta'ala anhu wasu dal jinani wato tsatsakin aljanna sama da'in shugaba wa usmanu zunnuraini shi ma ka riskar da ni ga sayyidina usman ma abocin haske guda biyu ba- ma mijin ruqayya da sai wafati aka aura masa ummu kulsum shine manzo Allah shine sayyidina Usman wa'i kalamahu wanda yake yana daga cikin mahaddatan alqur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa jami'ahu shine kuma wanda ya rubuta alqur'ani kwafi kwafi kwafi kwafi har wajen kwafi biyar ko shida wanda ya aika kasashen larabawa lokacin da da da, da, da wannan wannan Huzaifatul Yamani yaje yaje yaje yaki a can azerbaijan da da armenia ya ga yadda ake wasa da qur'ani ake nema yi banna ya zo ya gaya sayyidina usman sayyidina usman ya karbo qur'ani kwafi a wajen sayyidatuna hafsatu aka sai ya sa aka kwafi kwafi kwafi kwafi da yawa aka aika kasashen da yake na na mamlakar larab musulunci a lokacin to to shine wanda yake cewa wa jami'ahu ai wanda ya tattare alqur'ani izlatahina mujammai yayin da ba samu wanda ya rubuce shi ba kamar yanda yayi aikin sa نعم هذا السن na'am hmm? kada sinu haka nan tagwai din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiru wato siriki almufakhamu wanda yake abin girmamawa babu hu kofar manzon Allah yana cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha eh hadisin imamu tirmidhi ne yana cewa ni ne birnin ainihin ilimi to kofar birnin ilimin sidi ali shi ya siya sa a cikin sahabbai kakaf ba samu ilimin sa ba eh sayyidina umar ma yana addu'a yana cewa Allah ka sa kada wata rigima ta zo mun albaya gurin eh in wata rigima ta kwance hukunci ta zo albaya gurin sayyidina umar baya jin dadi to saboda haka shine kofar ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa najil ko aliyun shine sayyidi ali waliyul haqqi wato waliyin Allah na na gaskiya isini birni na almumanna wanda aka tsare shi ba za a iya shigarsa ba wa dalhatu haka nan dalhatu ko bin ubaidillahi wa sa'adun sa'adu bin abi waqasin wa zubair bin awwam wa sa'id bin zaidin wa najil jirahin ai abi ubaidat bin jarrah shine ainihin wato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aminu hadhihi al-umma shine farkon wanda ya fara yin harbi da kibiya a cikin addinin addinin musulunci gaba baki daya babunu aufin da abdurrahman bin aufin almuqannai wanda yake mai kana'a shine lokacin da aka yi hijira kowa an bashi abokin da zai zauna da shi abokinsa ya zo ya ce masa toni ina da mata guda biyu ka nuna wadda kake so in sake ta ta yi idda ka aure ta sannan a kasuwa ta zan raba dukiya ta biyu in baka rabi ka dau rabi sai ce ni duk waɗannan bana bukatar su nuna min inda kasuwa take kawai shi ne ma'anar mukan nai ɗin nuna min da kasuwa take yi nuna masa kasuwa yake to ni ina da jarin da zan taimakawa kaina ba sai na jingina da wani ba sai da abdurrahman bin awubin kenan eh radiyallahu ta'ala anhu aminin manzan Allah shine aminin manzan Allah duk inda manzan Allah za a je ko yaki za a je matan annabi manzan Allah baya hada su da kowa sai abdurrahman bin awubin saboda amincinsa an amince masa eh almuqannai mai kana'a وحمزته أكنا سيدنا حمزته حمزته ابن عبد المطلب أم من ذا الله صلى الله عليه وسلم والأباس da Abbas shi ma Ibn Abdul Muttalib ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallaitu da kuma zakin nan Khalid shine Khalid bin Walid shi ma zaki ne wanda manzo Allah yake ce masa Saifullahi al-Maslul wato takobin Allah ne in dai aka tura shi yaki to yakin nan sai yayi nasara eh in dai aka tura shi shi Khalid bin Walid ba ulaika qaumi wadannan fasune jama'ata su ne shugabanni na in tarahum wai a ce za a tattara maka su bi majma'in a wani matattara a ce ga ka ga sahabban nan na manzo Allah gaba ɗaya kakaf ya ka ji daɗi wa ayyu nabiyyin ja'a min muhammadin wa man hada wa
sai ya ce wa ayyu nabiyin an taɓa yin wani annabi ja'a wanda ya zo misir muhammadin kwatankwacin annabi muhammadu ba a taɓa yi ba ba za a yi ba kuma har abada wa man haza wahayan an taɓa yin wanda ya tare wahayi misilu zikirika kwatankwacin yadda ka tare alƙur'ani ya rasulallah to tun da haka ne fasda bima tu umar wato ka ci gaba da gabatarwa akan abin da aka baka umarni ai fasda yi ka zartar da abin da Allah ya umarce ka Musa kalimun kalkaka Allah qaumahu jibaba ma'un min ruhamin murabbahi ba Musa kaga annabi Musa kalimun an bashi zance ne kawai qad sakallahu qaumahu sannan Allah ya sayar da mutanansa ne bihi da shi fada ma'un wanda ruwa ya koranyo min rukamin daga daga dutse mai kusurwa hudu murabba'in mai kusurwa hudu dutse ne ato haka kaman murabba'i ne haka yawa murabba'i ne haka to to to an annabi Musa ya dake shi da sanda to kowane bangare sai sai adadin jama'ar bani Isra'ila su goma sha biyu ne ko su goma sha biyu ne ko to kowane bangare mutum nawa kenan mutum hudu kabila hudu to sai ta zagaya kowane bangare sai su sha ruwa su koshi haka ake aka yi yawo da wannan dutsen duk inda aka je suka suka ji shi ruwa sai da ki wannan dutse sai ruwa ya ta kugowa yawa wa in tasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaka al hajar fanfajarat min husnata ashrata ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin to kaji nasan al qur'ani inda yayi bayanin kissar gaba daya
وليس بهاجم أرانا محمد سقانا بماء فاض من أين أزهدي walaisa yi haƙi ma a rana muhammadun to ai kaga wancan wani dutse ne aka yi masa ƙofofi guda hudu suke zubar da ruwa ko to ai abin da annabi muhammadu ya nuna mana ba zai ba za a iya kwatanta shi da abin da annabi isa ya musa ya yi ba domin na manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce hankali sakana bima'in ya shayar da mu ruwa fada wannan ruwan daga ina ya kwaranyo min baini asbu'in daga tsakatsakain yatsu haka yayi haka yayi sai ruwan ya rika tsugowa da tsakiyar yatsun nan nan nan nan sai sha kun san dai famfo ko ba mamaki famfo yana zubar da ruwa ko to wanda ya fi mamaki jini da tsoka da fata ta nan ruwan ke zubowa mutum dubu talatin suka sha suka yi wanka suka yi guzuri sallallahu alaihi wasallam wallai sai yi haƙi ba zai kaba da na maza Allah ba sallallahu alaihi wasallam na'am
وبعد بلاد البار شق محمد لنا قمرا فوق الهواء المربع eh haka ne annabi Musa yayi yayi mu'jiza wa badan filaqil bahri bayan tsatsagewar kogi gida goma sha biyu ko lokacin da ma- fir- fir'auna zai halakar da su da suka zo gindin kogin suka rasa yadda za su yi, suka ce Musa mun fa zo karshe mu muna tsoro yace inna ma'i rabbi sayhadi ubangiji na ta ina tare da ni zai shirye da ni saboda haka a yayin nan shi shi shi shi annabi Musa sai aka ce ya daki kogin kulzum kogin maliya sai ya dake shi sai ya tsage gida goma sha biyu kamar adadin kabilun bani isra'ila to da ya tsage gida goma sha biyu nan to shikenan duk suka shiga suka fita to wannan abun abun abun sha'awa ne abun mu'ujiza ne amma wannan bai kai mu'ujizar annabi muhammadu ba wannan a ƙasa ne a kan ƙasa ne aka yi wannan kuma kuma ƙasa ta tsage gida go- gida goma sha biyu kuma wannan abun ba abun mu'ujiza ba ne dangane da mu'ujizar manzo Allah to shi shi manzo Allah shukka muhammadun lana kamaran wata ne a sama ba a duniyar ƙasa ba a duniyar sama yake wata kuma shi watan bai- bai- ba tsakaninmu da shi tsakaninmu da shi tafiyar shekara 500 sau biyu shekara 500 sau biyu amma manzo Allah ba da sanda ba ba da makami ba haka yi da hannunsa shur sai watan ya tsage sha sai watan ya tsage sha sai watan ya tsage da hannunsa mai albarka wan- wanne ne ya fi mu'ujiza wannan a ƙasa ne a bayan ƙasa aka doka sanda ta tsage gida goma sha biyu abu ya tsage gida goma sha biyu wannan kuma a sama ne can can saman sama aka yi haka da ɗan yatsa wata ya rabe gida biyu wani guri ya zuba wani guri wani guri ya zube wani guri wannan mu'jiza ta fi ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mm. lana kamaran fawqal hawa'i almuraffa'i alhalin aburbushin wato sasannin sama ne wanda aka tsaga shi wa ayu sahabi istabu
وأي سحاب مثل ما قد ذكرتم فلم أرى عيني شبه قومي بموضعي to yanda kaga ainihin wato wato ruwan da ya zubo daga hannayen manzo Allah ya fi kowace mu'jiza kaga kuma ce- tsagewar wata wadda ta faru da hannun manzo Allah ta fi kowace mu'jiza to haka nan yaya za a yi a samu sahabbai kwatankwacin sahabban annabi Muhammadu eh waɗanda nan ambata maka su ma duk wani sahabi na wani annabi da za a faɗa nan gaba bai kai sahabban manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam in gaya maka gaskiya falam tara ainun wata ido bata taba ganin shubha qaumi bukwatan kwacin sahabban manzo Allah ba bi maudin a wani guri da aka halice shi ومن نقباه المذكبون لشبههم وأنصار عيسى دون صحاب المشفعين eh za ka gaya mun ai akwai nuka ba'u waɗanda aka ba annabi musa mutum goma sha biyun nan ko walakada ta yana mene ne walakad aka zallawa mai saƙa bani isra'ila wa ba su da minhum wasu na yi ashara na ba an ba su ainihin wato naƙibai guda goma sha biyu to fa ban nuka ba'ul mustafauna ai wa'annan zababbun guda goma sha biyu lishibihin ba su kai kwatankwacin sabon manzan Allah ba eh to zaka ce mun ai annabi Musa annabi Isa an ba shi mataimaka ko kunu ansaran lillahi kama qala Isa ibn Maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nanu ansarullah zaka ga mu an ba annabi Musa irin wannan ko to dukkan su duna sahabil mushaffa'i ba su kai kwatankwacin sahabban annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam أبو القاسم الماي الدلال محمد أحبك كم وشهود أجل مهي Abal Qasim ya baban Al Qasim almahib dalal mai shafe dukkan kwace-kwace ga baki daya ya Muhammadu ya mai wannan goron suna mai albarka sallallahu alaihi wa sallam uhibbuka wallahi ina san ka ya Rasulullah ya kan da gaskiya wa shuhudu shaidu ajal ga sunan mai tare da ni
أنا لخد جميع أكتب شير موهنا على إرز بهاد تراه موجهي fama lazza aishi شيبي سوى سرد مديه وقد شاب قولي وقد عز مرجعي yace yace jami'i hawaye na alal khaddi gashi dan yana kwararowa a cikin fuska ta saboda begen ka ya rasulullahi wannan shaida ne aktubu shi'ira kuma rubuta wake na da nake yi a- a- a- saboda kai a yabanka mauhanan da daddare shi ma shaida ne a kaina ala dirsi a bisa takaddu in ta rubuta yabo gare ka fi halin a cikin al'awi al'alaye tarahu muwajja'in wanda ina cikin nishin cuta in in kuma ina rubuta bege gare ka wallahi su ma shaidu ne akan soyayya gare ka ya rasulullahi fa ma lazza aishi kuma jin dadin abinci na babu sam fi siwa sardi malihi inde ba in ji ni ina yaban manzo Allah ba shi ma waɗannan shaidu ne gare ni fa kad shaba faudi kuma tun ina dan yaro na shekaru na ba su kai ba sai ga furfura ta saje na sun zama furfura sun yi sun yi sun yi sun yi fari fat saboda bege gare ka ya rasulullahi wa qad azza marji'un kuma bazan iya dawowa yaro ba saboda bege gare ka ya rasulullah عليك صلاة الله ثم سلامه تفضل عناياتي حبيبي مبدئي salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi aqaddar jinayati wato ita wannan salatin tabbiya mun dukkan ba- bukatuna ga baki daya ya habibi ya habibi ya masoyina madujai ya wanda ke tare da ni عليك صلاة الله ثم سلامه تديره أدي ثم عيني ومسمعي amin salatin Allah da amincin Allah sabata gare ka ya rasulullahi tuniru fuadi ita wannan salatin ta haskake zuciyata kuma aini ta haskake daniyana wa masma'i da jina ma ya zama mai ji garau عليك صلاة الله ثم سلامه وقم بأدي مهما جزئت ومبدئي salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi ta kun fi aji ka zama kai ne karfi na kai ne madogara ta kai ne jama'a ta mahaitu koyaushe aka makare ni a cikin rashin haƙuri wa mafizai ka zama kai ne maf- makoma ta wato mafakata عليك صلاة الله ثم سلامه وكل شبيعك ترهد ببلقيه salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kulli shafi'an ka zama mai ceto gare ni hadda mun waya rasulullah shi Allah ya sanya mu cikin wannan wa kulli shafi'an ka zama ce mai ceto gare ni in durhitu lokacin da lokacin da suka jefa ni bi balkai a cikin kabari na to ka cece ni ya rasulullah mu Allah ka cece mu آمين عليك صلاة الله ثم سلامه فتعالجت بي فيك دون تصنعي salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya Rasulullahi kada khalastu hakika na tsarkake hubbi soyayya ta fika a cikin ka ya Rasulullahi duna tasannu'in wai ba dan riya nake yin awa ana abubuwan da nake yi ba dan kai nake yi Allah ya karba aiki na amin عليك صلاة الله ثم سلامه ولا أرى غير الهاشمي لي مجدئي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi su tabbata gare ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam walam ara bini falam ara bana ganin gairal hashimi wani ba hashimin dangi mafizai majizai shine makoma ta ni ya gare ni ba عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وشعبه كل أشقى وأروئي salatin Allah da amincin Allah su tabbata gare ka ya rasulullahi wa alin da halaye wa sahabin da sahabbai kulli aska dukkanin wani mai tsoron Allah wa aura'i da ma- da masu tsantseni نعم harful yayi يعيد الأجمير علي ويذهب على الوجه والدايا معكم ويدلك يسير بهم ملقى الحوالي فيصبغوا بيوت وليسوا بالنبي تشرفوا على سجن سيء السلام فإنني لأدلهم وجدا وإني أنته عليه صلاة الله ثم سلامه يقول بعالي إن آمن موجه بسوت مياك قد ذكرتك مظهرا وقد نام كل الناس والقلب يسلم يهندس لي ضرسي وإذني وجسمي وأرسل مهري والدموع أكفكم وجامل خير الناس حقا بطيبتهم شمال الفلاح بي لدي موجه شمال القرى والبيد حتى كأنما لنا فتدلى بي ولي طاب موجه يخيل لي حتى كأني رأيته جهرا وخرجي بالإدخال منسم فكما قلب الهادي فلا لهداية إذا الرسل يرعاني ففي الحق يظلم على مؤمنات الأرض تبكي عجيبة إذا ارتبت الهادي إليه ويعصب له متى أولاك تسود واشفع تجفى وإني قربه أتمنته عدوت على باب النبي محمد ومن فاتني له فمن ذاك عزه إلى ما تقال الغل عن النعم إنني لقد الكافور فلا لا وحده حبيبي شداء الدار ذكر محمد وملوك إني مرفع ومسير ونودي وغازي به شهود نبينا كما قد الأنبياء لا أتشوق على كل حال لا أرى غير أحمد جميلا سليما يسلم ليالي وإذ عدوي لم يقتلني وبعده سلام بك عني من الدار يخلق ولو وقالوا بل جلوك تقولوا ولا بر أني أقرأ الذكر عالم على غير ذنب غير أن محمدا وأتباعه ثاني ولا أتعسف رفيق بربي ولا عجيبة مثلي بما في رسول الله لا أتخلف دليلي رسول الله والبيت الذي نقوم وبالبيت الحرام نحول نصلي السجود الراكعين وإننا على ذا درجنا الشهادة لا نتعسف ولدنا نبالي بالصليب فلا نرى سوى فارق الأكوان يجيب ويجيب ونذكر مولانا الجليل تعرفا لآلائه شكرا ولا نتخشب يموت بخير من يبلغ فإنه بوجهه يعدو سرمدا ويرفرف فيا رب فاخلق لي صراط محمد وذاتي وأولادي ومن يتعنف وتغفر لي والوالدين وأبلنا سكون جنان لا نخاف ونعلم وعلي مرادي في إقامة دين من نفى ما سوى الإسلام بالكون يعرف مولاي هذا الشيخ والعيب زائد وحقا لعيب الحال ذاك يحقق وإنا معاك العيب والشيخ هكذا معك لو شيخي من خير وحسن كما بدأ بالرغبات ببعضها على أن علم الله لا يتفقه صلاة وتسليم على خير هاشم وآل وسامع أرجلنا وتنقبوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعيد تدبير الهديج ويدئف على الوجه والدايا
مرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي يهيج ينا موتا تشمير الحجيج وتزاجي دانس أنن نما سزوى أيكم حجي يهيج ينا موتا من زوتي يتافا ويسئف ينا قال من تيمكو على الوجد أبو سابقينا كمنزان الله والتعيامي لديموا غريش حقا إذوا غريش لغسكيا ويدنف ينا كسانتو دني إذوا غريش يسير بهم فلق الهوائق نبهوا بيوم وليسوا بالنبي تشرفوا yasiru bihim kulkul hawa'i yace wato ainihin jirgin wato jirgin ruwan nan na sama mai tafiya a sama shine jirgin sama kenan kulkul hawa'i da su bahu bi yofa sai ga su sun waye gari suna yofa wato wato wato airport din Senegal ita ce yofa walaisu bin nabi tasharrafu bas je gurin annabi ba har yanzu suna suna tashar jirgin sama ألا تجني سليم سلامي فإنني خليل بهم وجدا فإني أنته ya ce wato salami gaisuwa ta ni ta riga ta tafi alasaki ni sal'in a bisa mazaunan wannan dutse na madina wanda yake ainihin uhudu wanda wanda wanda manzala ya zauna a cikinsa shine sal'u to to sakini sal'in yana nufin mutanen madina gabaki daya yana nufin manzo Allah kawai sallallahu alaihi wasallam kaliftu bihim wallahi an can an sa zuciyata aka mu da ciwon soyayya shine kalbu wajidan a bege wa inni ansibu alhalin ni ina adalci akan kaina عليه صلاة الله ثم سلامه يقول بعلي عند أحمد موقفه salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunu mawqifun in samu kyakkyawan matsaya wato inda Ahmada a wajen Ahmada biya saboda sabobin salatin بجود مياجن قد ذكرتك موهنا وقال نام كل الناس والخلق to يرجفه shi kenan da muka taso daga biyofa ta senegal ba mu sauka ko'ina ba sai ya mai ta nijar daga nan muka sauka kuma sai ga mu a cota a cota mayaƙi barin cota ta shewa abubakar cota a- a- alhashimi har zakartuka na ambace ka ya rasulullahi mawanan da daddare wa kad nama kullun nasi alhalin mutanen garin mutanen garin gudu gaba ɗaya kowa ya yi bacci wal kalbu ni sai ga zuciya ta yarjibu yana raurawa yana tuna manzon Allah يؤنسني قلتي وإبري ومذبلي وأنسو جملي ودموعه فكبه ya ce a lokacin ni kuma yu'an nisini dirsi a lokacin na samu dama nake ta rubuta yabon manzo Allah wa hibri da tawadata wa mazbari da rubutuna ko wa an sujumarihi sai ga ni ina rera yabanni ga manzon Allah wa ukafkifu dumu'a kuma ina kwararar da hawaye يجاور خير الناس حقا بطيبة أوالي البلاء إني لديه موجه ujawiru khairan nasi sai ga ni ainihin ina makotaka da da da da da, da fiyayyen mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan bi dai batin a dai basa ga ni kuna gani na a- a- a- a garin cota ko cin na cire cuta ina can wajen ɗaya ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawalil fala manzo Allah ya ya ya nade mun jeji ko inni mu mawqifun ina da wata madakata matsaya ladaihi gare shi sai ga ni gashi
توالي القرى والبيداء حتى كأنما تناب تجلالي ولي لاب موقفه awalil qura manzala ya nade min dukkan gar- garuruwa gabaki ɗaya walbida da jejika gaba ɗaya hatta ka annama da na fata dallali kai ka ce ga ni ga manzan Allah na zama shi ya zama ni wali ɗaba mawqifun sai gurin yayi dadi abin sai abin yayi dadi gare ni
يخيلني حتى كأني رأيته يا رمه بالجوار منزه yukhayyilu li tafakkuri sai ya zama ana bani tunani ana bani a cikin tafakkuri da da kashafi ana bani kai ka ce ka anna ka anni ra'aituhu kamar kai ka ce gani ga manzon Allah na gan shi urukuru jiharan urukuru wa khabsi munanan ayyuka na munazzafun sai aka tsarkake ni bil jiwari saboda na yi kusa da annabi duk zunubai na sai aka wanke su saboda hasken manzo Allah وكم قلب الهاتف فلا لهداية ذل بدن يماهين بالهدي يقدر ai daman wannan aikin manzo Allah ne ya tsarkake laifuka na ya sa ni cikin haske da shiriya wannan aikin manzo Allah ne da tsarki to fa kam kallabal hadi dalala hidayatan ai da yawa manzo Allah ya juya bata ya zama shiriya nawa ne suka shiriya a hannunsa duk duniya ma ba a hannunsa zan shiriya ba da ana cikin bata idal budulu yumha yayin da duk wata banna ake shafe ta eh, yukuzafu bil haqqi inda aka jiho gaskiya a gurin sai banna kowace iri ce ta guce ta zama babu ita
أرام بفات العبد جمسي عديمة إذا التفت الهدي إليه ويهديه aramu bi katil abdi sai kaga abubuwan da suke halakar da bawa gaba daya tumsi sai ta wayi gari aya wato tamareta adimatan babu ita sai wani mu abu na laifi gaba daya in ka shagala da manzo Allah sai ya zama baka da laifi ko dai a gurin Allah idan tafata alhadi ilaihi idan hadi ya juyo zuwa wannan masoyi wa ya dibu yayi tausayi gare shi ya kallo shi to shikenan duk laifukansa sai su sai su zama babu su Allah ka azurta maka آمين Mm.
لو قلت لولا كسلت لوجفا تشافى وإني قربه أتلته shi fa manzo Allah da kuke jin labarin sa dinnan ba abu ne na wasa ba fa lahu khuddata laulaka yana da khuddanna ta laulaka ma khalaqatul khalqa ma khalaqtu kulli shay'in ya rasulullahi sannan yana da khudda tasaltu da washba'tu shaffa yana da wannan hudda lana alkiyama sal ka roki duk abin da kake so a baka ya rasulullahi washfa ka nemi ceto kowane irin ceto ne zu shaffa a baka ceton ya rasulullahi to ni ina so wa inni ni qurbuhu in zama ina kusa da shi ataladdafu ina nema ina cewa ya rasulullahi ga ni fa ya rasulullahi ga ni fa mm.
نظرت على باب النبي محمد ومن فاتني لم فمن ذاك آتبه akabtu yace gani na dukufa ala babin nabi muhammadin na dukufa na zauna na tsaya ga kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to saboda haka ni na wadatu da shi wa man fata ni duk wanda ya tsere min wai bayan na samu manzon Allah lal ulfa lam ulfa a asifu ba za a same ni ina bakin ciki ba min zaka dan ya banni kowaye ma ya tafi ya banni mana tunda ga manzo Allah tare da ni na samu komai tunda na samu annabi إذا shehu مزبان المنهم فإني مفاتي كبور بل على وأجره إذا ما سفى للمنهم النار إذا ما سفى للمنهم النار إذا أكسي ميسونا منهم النار يا تركك غرين يا زمنا وا إنني ك- كقاصد كافور سين زما كمان مي سيد تلالن كافر saboda kanshi sai in zama kafur din ma gaba ɗaya kansa radiyallahu ta'ala anhu bal ala manzo Allah ai yafi kafur kanshi yafi ka turare kanshi saboda haka in yazo guri ma kanshin turare sai nasa ake ji sallallahu alaihi wasallam wa ashrafu manzo Allah shine mafi daukaka daga kafur قريب جاي دار ذكر محمد وما له عندي مرفع ومسير wa naumi wa ba'zi حسبي نور نبينا سواء فللأبياء لا أتشوق harifi kaga ainihin kakata lokacin yanke dukkan kayan girbin gona ina tare da manzon Allah shita'i lokacin sanyi ma ina tare da manzon Allah addara tsawon zamani bani da wani abu sai zikiru Muhammadin ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madhuka indi yabo gare ni naka ya rasulullahi marba'un shine marka markata shine minar rabi'i ne wani ba marba'un na gidaje bane kai tsamanin na gidaje ne marba'un minar rabi'i ne shine marka markata wa musayyifun shine lokacin zafi na wa naumi shine ainihin bacci na wa ba'si shine tashi na daga bacci duk gaba daya ina nan fi shuhudi shuhudi nabiyina a cikin shuhudin annabin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sawa'an daidai ne ni a gurina falal aghyaru la atashawwabu ni bana ganin gairu da gairiya la atashawwabu din nan ai bana gani yawa bana ganin algaira da gairiya eh bil aghyaru da gairu da gairiya la atawashshabu bana ganin su bazan ma gansu ba tun daga ni ga annabi على كل هل لا أرى غير عمل كبيرا كريما ينزل الليل يعطيه ala kulli halin kai in gaya muku dai ya jama'ar duniya gaba daya ala kulli halin abu dukkan halaye la'ara ba na ganin komai gaira ahmadu sai ahmadu muhammadun rasulullahi jamilan ka halin kasancewarsa kyakkyawa kariman halin kasancewarsa mai mai karamci yujizilun naila wato mai ba da gwaggwabar gai- baiwa wa yuɗi kuma yana ba da haƙuri in ya baka baiwa sai ya ce ka yi haƙuri da ɗan abin da ka samu ka yi min haƙuri baka samu da yawa ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm.
وإذ عدوي لم يغبني ووده سراب بقيان مدى الدار يغلب tun da na samu manzan Allah a cikin lokuta na gaba ki daya na samu manzan Allah a cikin halaye na gaba daya to wa idu aduwi wani narko na wani abu makiyi na lami lami in lam yukhifni ba zai tsorata ni ba wa waduhu sarabun kuma in yi mun alƙawarin wani abu wannan alƙawarin nasa sarabun kawalwal ne ya ce biki anin a farfajiya ya khulufu wanda yake bibiya juna madad dahari wato tsawon zamani ka san ita kawalwal ne ya ko an san kawalwal ne ya yaran zamani kun san kawalwal ne ya yara ba su sani me kawalwal ne ya kamar ruwa yana shar shar shar shar sai ka je gurin ba komai sai ka ganshi a gaba kuma to haka a'maluhum a'maluhum ka sarabin eh fi atin yahsibu zamanu ma hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wa wajada Allah wa wajada Allah ko me kake yi ko me kake yi inna rabbaka lamirsi labil mirsa subhanallahi wa wajadallahi indahu in ka je karko wani ne ba za ka ganta ba ta kare kana ta tafiya ba za ka ganta ba ta kare har ka je a karshe dai tuka tuka tu sai a gamu koyo Allah ka samu cika da imani Allah ka samu cika da imani
انقلوني وقادوا بل جهوا وتقولوا ولا غير أني أقرأ الذكر أعرف kalauri sun kini sun kini sun kiyayya gare ni wakadu sun yi min kadi iri iri daban-daban bal jafau sun min jafa'i ma daban-daban wata kawwalu sun faɗi magana ki- ta ƙarya a kaina ba gaira ba sabar to wala zaira wannan abun da ba zai cuce ba zai cuce ni da komai ba anni aqra'u zikira kuma ni na san ba ni da wani abu sai karatun alqur'ani su su shagala da ni ni na shagala da karatun qur'ani wa a'rifu allah kuma na san allah eh wa arifullah na san Allah na san Allah kuma karatun Qur'ani shine abokina saboda haka sai su tayi lailan wani haram lailan haram ألا غير ذنب غير أن محمدا أجواه ثاني ولا أتحسه
ala gairi zambin wai fa ba laifi na musu ba gaira anna muhammadan wa atba'ahu sahabi wai dan na zabi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma na zabi abokaina masu san annabi muhammadu wai wannan shine laifin shine zunubi na to shikenan wala ata'assafu wallahi bazan karkata ba bazan canja ba ina nan akan san annabi muhammadu ina nan akan san masu san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ربيت بربي والحنيفة مسلكي لما لي رسول الله لا أتقله dalili rasulullah والله والبيت جبتي نصوم وبالبيت الحرام نسوس نصلي سجودنا قيل وإننا على ذا درجنا الشعر لا نتعسف
to kaji to kaji fa shehu wanda duk ya bi bai bi shehu ba ya bi wata hanya da ba ƙarya yake ba ba ba za Allah yake bi ba Mm, na'am ربيت بربي raditu bi rabbi shehu yace na ri- na yadda da ubangiji na wal hanifatu maslaki kuma addinin annan muhammadu shine addini na imami rasulullah kuma shugabana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la atakhallafu ba zan yi baya baya ba a wajen bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili kuma dalili na wanda nake bi rasulullah shine dai manzon Allah din annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal baitu qiblati dakin Allah ka'aba din nan ita ce qiblata wanda nake kallo nake sallah yawa wanda aka ce fa wallu haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shadara wato din da kuke ku kalli dakin Allah shi da kiblaku nasumu muna yin azumi yanda aka ce ai azumin ramadana ga mu ma mu a cikin sa muke ma muna bin shi ibrahim wani dawifu muna yin dawafi bil baitil harami dakin na Allah wanda yake mai alfarma nusalli kuma muna yin sallah yanda aka ce ayi ta sujudan muna sujada raki'ina muna yin ruku'u wa innana kaga mu dinnan ala za darajina akan wannan muke tafiya wannan shine addinin mu wanda bi bai bai bushe akan wannan ba to yana magana wani abu yake ce an yafe masa sallah ƙarya ne yace fa inna ma wasalu ila sakara sai wasalu ila aka yace wasalu ila sakara ba wani usuli da suka yi sun sadi zuwa wutar jahannama ne kawai domin domin an tambaye su an ce ma salakakum fi fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nudimul miskin wa kunna naqudu ma al qaidi wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin saboda haka to to to duk wanda baya sallah ba hanyar shehu yake bi ba ya tafi hanyar sakara ne waɗannan mutanen da aka tambaye su ranar kiyama suka faɗi wa'annan hujjojin na shigar su wutar jahannama da sakara to duk wanda baya bin shehu ibrahim akan bin sallah da azumi da zakka da haji to wancan mutanen yake bi Allah ka kiyaye mu amin ولسنا نولي بالسليب فلا نرى سوى خالق الأقوال يهدي ويجيب wai masu cewa sai a zo a haɗe da addinin musulunci da addinin kirista wai addinai ɗaya ne ba za mu yadda da wannan ba wala suna nubali bi salibi mu ba mu yadda da cross ba ba mu yadda da addinin kiristanci ba fala nara ba ma gani mu siwa khaliqin akwani mu ubangiji mahalicin samai da kasai wanda ya aiko annabi muhammadu shi ne yudi yake bayarwa wa yukibu yake tarabatawa wa nadhkuru maulana al-jalila تعرضا لآلائه شكرا ولا نتكشف ونذكر مولانا kuma muna zikirin ubangiji tabaraka wa ta'ala aljalila wanda yake madaukaki ta'arrudan li ala'ihi dan yana dan yana bijiro mana da ni'imominsa shukuran dan godiya gare shi wala na takashahu ba za mu ba za mu yi takashubanci ba kuma a cikin addinin musulunci sufanci da takashu ba za mu yi shi ba me takashu sufanci irin na da wanda mutum zai bar gari ya tafi daji ya sa rigar ganye ya ta jin yunwa ya ta cin ganye ya ta wahala ya ta wahala wai shi fin Allah yake yi saboda tsoron Allah to wannan mu ba za mu yi shi ba mu muna cikin binni da riga mai kyau da takalmi mai kyau da hula mai kyau da abinci mai kyau da zikiri da zikiri da salati da mota amma kuma ciki tab da Allah ciki ya cika tab da Allah da manzon Allah to to wannan shine aikin sufayen zamanin yanzu eh mun wuce wannan mu mun wuce takashufi shehu ya koya mana ba za mu yi takashufi ba eh ko haka ga ba bai رضي الله عنه يموت بغيظ من يغيظ فإنه لوادين يلوسر مدا ويرفرف man yujizu duk wanda yake kin wannan addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu bi gaizin to ya hadiye ya makare zuciyarsa ya kashe kansa ya mutu dan fushi fa innahu domin shi wannan addini liwaddini ita tutar addinin musulunci ya alu zai ta daukaka sarmadan har abada wayo rafrifu zai rika fal fal fal azama saboda turmuza hancin makiyansa bayarin bi bazlukum idrada muhammad محمد وصحبه وأولاده ومن يتعنه فيا رب يا أبنجي فسلك بي كشكدني سراء محمد تفارك أن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه دا أبوكينا واتو أنت أبوكي da wanda ya rayu zamaninsa da wanda ma bai rayu zamaninsa ba duk sa- duk abokai ne eh dukkan mu duk dukkan ku sahabban manzo sai Ibrahim eh mu duka yau ana an haɗe mu an markaɗe mu gaba ɗaya kowa sahabin shi Ibrahim ne wa auladi da ƴaƴana wa man yatahannafu kai da dukkan musulmi ma gaba ɗaya وتغفرني والوالدين وهب لنا ولادنا لله نخاف وناسه وتغفر لي يا الله كغفرت من ذنوبنا ان شي ابراهيم وما da zunubanmu wal walidaini da iyayenmu gaba daya Allah ka ji kansu wa hablana dukhula jinanin Allah ka yi mana baiwar shiga aljanna la nakhabu wadda ba za mu ƙara jin tsoro ba wala na asahu ba za mu ƙara bakin ciki ba وهول مرادي بإقامة دين من نفامات والإسلام بالكون يمره wahabli ya Allah ka bani muradi muradi na a cikin addinin musulunci fi ikamati cikin tsaye da addini man mannafa ma yurafu wanda yake kore abin nan da aka sani siwal islami sai dai tabbatar mana da addinin musulunci مولاي هذا الشيب والعيب زائد وقال عيبي أنا ذاك يخفف amaulaya ya ubangiji na hada shebu ga furfura ba ta zo ta mamaye fuskata da gemu na da da saje na wal aibu kuma laifuka na inji shehu laifukan tawaru ba za'idun karuwa suke inji shehu fa hukali aibi ya cancanta gare ga ga ga, ga, ga aibi na wanda nayi ana zaka a cananka a wannan shekarun yuhaffafu ayman abuwa ayman abuwa a kauda kai وإنما هذا العيب والشيب هكذا ذاب له شيء من لغيري وعجز wa in dama hadal aibu in aka bar wannan aibun laifin nan tare da ni wa shebu hakaza kuma wannan furfura gata tana tana karuwa kuma ina laifi bayan na tsuho ya bai kamata a ce na tsufa kuma ina yin laifi ba furfura ta- ya kamata ta hana ni laifi to sa a kala ushebi zan zan sa a aske furfurar ga baki daya in zama- a zama ba a ganin ta misila gairi ni ma in zawo kamar saurayi wanda ba shi da furfura wa atinibu kuma sannan zan tsitsige gemun furfurar da ta fito shi ma in tsitsige in dai ba za a yi mun abuwa akan abin da nake na laifi ba
فما بلغتي بالغمائم بابا على أن إلم الله لا يتوقف kama kad ugaddi kama inda zan zauna in rirribe ba da sashen da bil ama'imi da rawani gurin da ba zai askuwa sai in sa rawani in rufe shi ba za a rika gani na da furfura ba tunda tun tunda ba ta hana ni abin da nake yi na saban Allah to shikenan wannan duk dabarun da nake yi ala anna ilman lahi ilmin ubangiji la ya tawaqqafu ba zai tsaya ba Allah yana nan ya san da ni na san zai mun abuwa صلاة وتسليم على خير هاشم وآل وسلم أرشدونا وثقفوا salatin salati wa wa taslimun da gaisuwa tabbata ala khairi hashimin abu safiyayyan banin bani hashim wa alin da alayansa wa sabin da sahabbansa arshaduna sune waɗanda suka shiryar da mu zuwa ga Allah wa saqafuna kuma suka ba mu ilimin addini da ilimin sanin zaman duniya Allah ya saka musu da alkhairi alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما أسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين